من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau biyu ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijira na muhammad sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun shiga sabuwar shekara muna fatan kwanaki da shekarun da suka shuɗe mana ko suka wuce mana Allah ya fi mana laifukan mu da kurakuranmu sannan kuma Allah ya ba mu ikon aikata ayyuka masu alkhairi masu yawa a cikin wannan shekara da muke fuskanta wanda suka riga mu da gaskiya a cikin wannan shekara ta gabata Allah ya fi musu ya sa sun huta wanda kuma Allah zai ɗauki ransu a cikin wannan shekara Allah ya ba su ikon cikawa da imani Allah ya ba mu ikon aiki mai kyau Allah ya mana jinkiri mai kyau kuma ya sa rayuwar mu ta kyau a yau muna darasi na 82 a cikin wannan littafi na Zadul Mustaqni wanda muke gabatar a wannan masallaci na Usman bin Affan kofar gadan ɗaya Kano Nigeria muna cikin bayani dangane da salloli na tadawwi salatu tatawwu باب صلاة التطوع كتاب صلاة التطوع كتاب الصلاة باب صلاة التطوع أيوه إن شاء الله زامي مجانا أكن وكنت وكنت صلى التراويح دكما سنن الرواتب السنن الراتبة دكما صلاة الضحى دكما سجود التلاوة إذا لوكتين يا bar mana insha Allah tabaraka ta'ala malam yace wat tarawihu 20 raka'a a matani kenan sallar tarawihi raka'a 20 ce sallar tarawihi raka'a 20 ce tuf'alu fi jama'atin ma'a al-witri ba'da al-isha'i fi ramadan ana yin ta a cikin jami'i tare da wutri kuma ana yin ta ne bayan sallar isha'i a watan Ramadan. Wa yutirul mutahajjidu ba'dahu. Mai yin tahajjud wanda yake tashi da daddare yana ƙara sallah da daddare to zai yi wutiri bayan sallar tarawihi da aka yi a masallaci tare da liman. Za mu yi bayani ya za a yi wutirinsa shi. Fa in tabi a imamahu idan ya bi liman ɗinsa, ka bi liman kuma kana da niyan za ka ƙara sallah da daddare, shafa'ahu bi raka'atin, sai ka ƙaro shafa'i da raka'a ɗaya, tunda za ka ƙara sallah da daddare, idan liman ya yi assalamu alaikum na shafa'insa da wuturinsa, to kai ba za ka yi assalamu alaikum ɗin ba sai ka tashi ka ƙaro raka'a ɗaya. wannan wuturin ka haɗa ta da abokiyarta kenan kai shafa'i kai kai sallama liman da shi da sauran mamu kuma sun yi shafa'i da wuturi me yasa baka yi wuturin ba saboda shi wuturi marfin sallar dare ne to kai kuma baka gama sallar ka ta dare ba kana so zaka ƙara wasu sallolin da daddare to sai ka ƙara raka'a ɗaya ka rufe ainihin wuturin nan ya zama shafa'i kenan ka buɗe kanka kofa da zaka iya ƙara wasu sallolin da daddare wa yukrahu at-tanaffulu bainahum bainaha makaruhi ne yin nafila a tsakanin rakawoyi biyu na tarawihi idan an yi raka'a biyu tarawihi ana zama idan an yi raka'a biyu kamar idan an yi hudu asali shine idan an yi hudu ne ake zama a huta to sai wani kuma ya ce shi saboda tsabar tsoron Allah da takawa bari ya daɗa yin nafila ɗan zaman hutun nan da ake bari ya ƙara wata nafila kafin liman ya ɗaga to wannan makaruhi ne ba a so latta aqibu ba'daha fi jama'atin banda mutum in ya gama sallah a masallaci ya dada zuwa ya dada sake wata sallar bayan wannan wannan ba laifi bane kamar misali an gama tarawih anan Usman bin Affan sai ka je wani masallaci kaga ana yi sai ka dada shiga wannan ba laifi bane ko kuma ka je gida kuka dada yin jam'in wata tarawih da kai da iyalinka shi ma wannan babu laifi summa sunanur ratiba sannan sai sunnoni ratibai sunnonin sallah kenan na filfili da ake yi na tsakanin salloli na farilla kafin farilla da kuma bayan farilla rakata ne kabla zuhuri an so a yi raka'a biyu kafin sallar azahar a kullum kullum in musulmi zai yi azahar ana so ya zo masallaci da wuri kafin a tada sallar azahar ya yi raka'a biyu wa rakata ne ba'daha da kuma raka'a biyu bayan sallar azahar wa rakata ne ba'da al-maghribi da rakawoyi guda biyu bayan magariba kullum ana so musulmi ya raka'a biyu na nafila bayan magariba wa rak'atani ba'da al-isha da rakawoyi guda biyu bayan sallar isha wa rak'atani qabla al-fajr da rakawoyi guda biyu kafin sallar asubahi rak'atani al-fajr kenan wa huma akaduha mala yace waɗannan rakawoyi guda biyu na rak'atani al-fajr dukkan sallolin nafila gaba ɗaya da ake sun fi kowace nafila ƙarfi idan an tambaye ka a cikin sallolin nafila da ake yi na kafin farilla da bayan farilla wanne ya fi ƙarfi da rakata da fajiri shi yasa ba a so musulmi ya yi luzin ya rasa rakata da fajiri ba a so ina masu makara zuwa sallah asubahi kullum bodi kake bugawa asuba baka rakata da fajiri kai baka yi a gida ba kai baka yi a masallaci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya rasa rak'atan al-fajr kamar wanda ya rasa ainihin wato duniya ne da abin da ke cikin ta wato arzikin da Allah ya bashi duka ya asarar sa gaba daya wanda ka rasa wannan gaba daya Allah ke malam yace wa man fatahu shay'un minha duk wanda wani daga cikin waɗannan salloli da muka ambata rakawai bi kafin kaza rakawai bi bayan kaza sai ya kubuce ma baka baka samu kai ba sunna lahu qada'uhu an sunnanta masa ya iya ramawa kenan yanzu in baka yi magariba raka'a bi bayan magariba ba wani shagali ya dauke ka ka iya ramawa idan baka yi raka'a bi bayan isha'i ba wani shagali ya hana ka in ka tuno ka iya ramawa ko in ka samu lokaci ka iya ramawa wa salatul layli afdalu min salatin nahar to idan an hada sallolin nafila na rana da sallolin nafila na dare to wanne ne suka fi nauyi suka fi falala sallolin nafila na dare sun fi sallolin nafila na rana duk sallar da za a yi ta ta nafila da daddare ta fi ta rana wa afdaluha mafi falala a cikin sallolin nafila na dare su kuma shine sulusul laili ba da nisfi wanda mutum zai jinkirta ya kasa dare kashi uku sannan a ƙarshen ya yi ci sallar nafila wannan shi ya fi kowace nafila da daddare falala shi ne kiyamun laili kenan in ka haɗa wanda ka yi da can dare ƙarshen dare shi ya fi falala sannan malam ya ce wa salatun laili wa nahari masna masna yanda ake sallar nafila na dare da rana bibbiyu ne biyu assalamu alaikum biyu assalamu alaikum biyu assalamu alaikum وإن تطوع في النهار بأربع كالزهر فلا بأس أما زبر إمام أحمد مالن yace idan mutum yayi tadawu'i wato da raka'a guda hudu kamar irin sallar azhar to shi ma ba laifi a wata riwayar malamai suka ce in ba a so ayi wata sallar nafila kamar farilla yanzu kaga anan abinda mai littafin yake nufi ka zuhuri kai biyu kai kai kai na kai afwan kai kai kai kai tahi zaman tahiya na farko sannan kuma kai biyu kai assalamu alaikum shi a mazhabar imamu ahmad anan ba laifi amma wata mazhabar suka ce a'a sai dai ka haɗe hudun gabaki ɗaya ka haɗe hudun kakkai zaman farko dan kada nafilar ta yi kama da sallar farilla kenan dai akwai sabanin malamai akai wasu sun halatta wasu kuma sun ce a'a wa ajru salati qa salati ka'idin ala nisfi ajri salati qa'imin to sai kuma sallah ta nafila a zaune da kuma sallan nafila a tsaye ya halatta a shari'a haka kurin in ka ga da gajiya ko baka yi ra'ayi ba sallan nafilan ka yi ta a zaune kamar yanzu wannan sallar bayan magariba sai kai Allahu akbar kai zaman ka kai sallar ka a zaune ya halatta kuma kai kamar tada ka ta alfajiri kamar sallar dare an ruwaito manzon Allah wani lokacin sallar sa ta dare a zaune yake to amma ka'idar shine duk wanda ya sallan nafilarsa a zaune to ana raba ladan sallan ne in yayi ta a tsaye sai a bashi ha rabin ladan sallar wanda ya a tsaye yanzu mu biyu da kai ni na yi sallan nafila magarba a zaune kai kuma kace bari ka miƙe ka yi a tsaye duka za a bamu ladan mun yi nafila amma ni ina da rabin ladanka kai da kai a tsaye kai kuma kana da cikakken lada amma duk ya halatta shine abin da malami yake nufi to sai kuma sallar walha wannan duk bakin nake fassara mana ban kawo mana sharhi da bayanin malamai ba wa tusannu salatu duha an sunnanta sallar walha sallar walha sallar da ake yin ta idan rana ta fito ta dan fara zafi wa aqallu harakata ne mafi karancin sallar walha raka'a biyu ne kenan ya halatta wata ran da safe kafin ka fita kasuwa kai alwala kurin kai raka a biyu kawai kai assalamu alaikum ka fita ko a ofis ɗinka rana ta yi karfe tara karfe goma ka tashi kai raka a biyu kurin ka yi walha za a rubuta ka cikin masu yin sallar walha wannan shine mafi karanci amma ba a yin sallar walha raka ɗaya wa aksaru ha samanin mafi oba raka'a takwas shine karshen sallar walha ita ba a yin goma ita ba a yin sha biyu ita ba a kaza ita tana da iyaka da za mu kawo dalili a kai sallar walaha daga raka'a biyu zuwa raka'a takwas kuma ita sallar ta kowa ne da tsoho da yaro da matashi da namiji da mace duk ana yi ba kamar yadda muke cewa sallar tsofaffi ba wa waqtuha min khuruji waqtin nahi lokacin sallar walaha da zarar lokacin da aka hana a yi sallar nafila ya fita da safe kun sa an hana a sallah a kirkiri sallar nafila bayan asubahi sai rana ta fito to rana tana fitowa sallar walaha kuma ta fara ila qubailiz zawali izuwa dab da rana ta yi zawali mana ta kauce daga tsakiyar sama zaka yi ta sallar walaha duk wannan lokacin na sallar walaha ne har zuwa dab da azhar to sai a daina sallar walaha sai sujudi tilawa abu na hudu kenan sujudi sujudi tilawati salatun shi mai wannan littafin ya ce sujjadar tilawa da ake yi za mu zo mu lissafo su da surorinsu a cikin alkur'ani da inda suke ya ce shi a wajensa sallah ce sujjadar tilawa sallah ce kamar tana da hukuncin sallah za mu zo mu bayani to me bambancin ta da wadda ba a ce sallah ba ce ba ya ce salatun wa yusannu lil qari'i wal mustami' waye yake sallar sujud waye yake sujudu tilawa mai karatun Qur'ani sunna ne in yazo wajen sujada tilawa yayi wal mustami' wanda izauna yana sauraron wani yana karanta Qur'ani sai aka zo wurin sujudul tilawa to shi ma yayi sai yace duna sami'i al mustami' duna sami'a banda wanda kawai yana wucewa yaji ana yi akwai al mustami' akwai kuma as sami' Allah ce wa idza quri al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karanta alkur'ani ku saurara ku nitsu ka zauna ka saurara don jin karatun to duk wanda ya shiga wannan layi ya zauna ya saurari karatun qur'ani to idan an zo sujudi tilawa to sai yayi sunna ne ko a cassette ko dan sa yake ko matarsa take yi ko wani ne yake yi yana ji in dai ka zauna musamman kana saurara to za ka yi banda as-sami' as-sami' shine kawai wani ya zo wucewa ta nan sai ya ji ana karatu a karanta aya mai sujada shi ba zai yi ba shi ba dan dan bai ma tsaya ai dan ya ji kawai gucewa ya zo yi ina fata na fahimta wa in lam yasjud al qari'u lam yasjud idan mai karanta qur'anin wanda yake karanta qur'anin asali da yazo bai yi sujada ba to kai da kake saurara kai ma kan kai a ba shi kake saurara ba to bai yi ba tunda bai yi ba ba za ka yi ba kar wani ya ce ai na ji to kenan yanzu anan za mu hudda hukunci kenan wanda yake jin kaset kaga mai kaset ai bai yi ba ina fata duk da cewa mustami'a ne tunda bai yi ba shi ba zai yi ba ina fata da sai dai in yana jin kaset din ne yana karantawa da qur'ani a gaban shi yana kuma bibiya kaga yana da hukunci biyu mustami'a ne kuma qari to sai sai sai ya sujjada wa huwa waɗannan sujjadodi na alqur'ani guri guda wato goma sha hudu ne sujjada a cikin alqur'ani goma sha hudu ne a bisa akwai sabanin malamai na fiqh amma nan da ya ce guda goma sha hudu ne fil hajji minha isnani a suratul hajji akwai wuri guda biyu za mu zo mu yi bayani wa yukabbiru idza sajada wa idza rafa ita sujjadar tilawa yanda ake yin ta idan zaka yi zaka yi Allahu akbar ka kafa goshinka me za a karanta an zo sharhi da mai bayani wa idza rafa idan kuma ka zo daukewa an gane in ka zo dagawa to kuma duk zaka yi Allahu akbar kamar mai sallah in yana limanci yana cikin sujudi zai karatu zai sujudi tilawa to zai kabbara idan yayi kabbara yayi sujada in zai dago zai dada yin me zai dada yin kabbara kenan ana mata kabbara a dagowa ana mata kabbara kuma a tafiya wa yajlisu wa yusallimu malam yace ana zama kuma ana sallama kar ku manta shi wannan ya tafi akan ita wannan sujjadar tilawa wato me sallah ce to yanzu rikicin da zamu samu to in me sallah ne ya za a yi idan yanzu wannan mazhabar ta tafi akan sujjadar sujjadar tilawa sallah ce to ina cikin sallah sai na zo yin sujjadar tilawa a raka'a ta biyu kuma sallar raka'a hudu ne to zan yi sallama akwai damuwa to in mun zo sharhi za mu yi bayani wala ya tashahhadu ba a yi mata wato tahiya ina fata ana fahimta sai yace wa yukrahu lil imami qira'atu sajdatin fi salati sirrin wa sujudihi wa sujuduhu fiha liman da yake wa mutane limanci a sallar azhar ko sallar la'asar kun ga sallar sirri ne sai ya je karatu ya karanto sura mai sujjada to makaruhi ne yayi sujjada a karatun sallar da yake limanci yana jan mutane saboda ai ba sa ji idan ya tafi ya sujada nan wani zai ce subhanallah malam yayi rabkanwa bai yi ruku'i ba kun gane to kenan ita sujudu tilawa ba koyaushe ake yin ta ba sai a sallar bayyane banda sallar boye an gane ko kai ya karanta ma aya ya karanta sura ma mai sujada tilawa ma a cikin sallar ta bayyane ba a so a wannan mashabar ina fata ana fahimta to in kuma ya karanta din to karye sujjada saboda me karye rikitar da me abin da nake so ku fahimta a nan ashe addini akwai abin da koda sunna ne yin sa idan ka yi shi zai rudar da mutane mutane za su rikice to barin su shi ba alheri wannan fiqh ke sallah da takalmi sunna ne manzo Allah ce sallu fi ni'al ku sallah da takalmi saboda yahudawa ba sa sallah da takalmi sai ka zo mun share masallacinmu da kafet da komai mun saka turare ka taho kudin da takalminka ka shigo mana na'am kai a iliminka sunna ne a hadisi kuma sunna ne amma zai iya rikitarwa wanda zai ce mala ya kake mana sallah da kai wani ma zai ce wannan baya tsoron Allah wani ma zai ce ina fata ana fahimta to ba sallah ba dawafi ma yanzu in ka zo kana yi da takalmi wani fa kallon ka zai ta yi ya kake dawafi da takalmi wanda kuma ya halatta kenan ku gane jama'a ko da abu shari'a ne na addini ne ana lura da hankulan mutane da gane karatun mutane da tarbiyyar da suka samu in ina fata kuna fahimta to kada a rinka kawo mutane abin da zai kawo musu rudu sai in an karantar da su sun fahimta da haka kar a yi sujadan nan saboda kar a rikitar da mutane wa yalzamu al-ma'mum mutaba'atuhu fi ghayriha mamu wajibi ne su yi wa liman biyayya a cikin karatun da ya yi na sujjada a cikin sallar da take ta bayyane ba ta goyi ba wa yi sahabu sujudu shukuri inda tajaddudin ni'ami to sai kuma sujudu shukuri akwai sujudu tilawa akwai kuma sujudu shukuri bayan sujudu shukuri wata sujjada da ake yi ta don nuna wa Allah godiya duk lokacin da ni'ima ta jaddadu a gare ka shi musulmi kullum yana cikin ni'ima masha Allah idan wani abin alheri ya same ka to kawai kana tsaye sai ka faɗi kai sujjada ka kafa goshinka a ƙasa to ita ma za mu zo mu karanta hukuncinta da ƙa'idojinta da dokokinta da alwala za a yi ba alwala za a yi za a kalli gabar ba za a kalli gabar ba amma dai ana son in alheri ya same ka ni'ima ta same ka ka kafa goshi ka yi sujjada don gode wa Allah shine sujudu ashukuri lokacin tajaddudin ni'ami wandifa'in nikami ko wani bala'i ko azaba ta kau gare ka an shirya za a maka sharri sai aka ce wani abin nan fa ya lalace ka ce alhamdulillah ka kafa goshi ka gode ina fata ana fahimta sun shirya za su kwace maka yar matar da ka dade kana hidima za ka nema an ce an shirya za a ba wani aka ce to kai an baka fa kaga wannan indifa'un nikami ne sai ka kafa goshi a ƙasa kai wa Allah godiya ina fata ana fahimta yawwa ai kun ga yan kwallo ma suna yi ko wa tabtulu bihi salatu ghairi jahilin wa nasin sujudu shukri tana iya bata sallah mutum ana cikin sallah kawai sai ya zo yi sujudu shukuri ita ka'idar sujudu shukuri ba a yin ta a cikin sallah dan ita ba sujudu sahwi bane ko ba sujudu tilawa bane sujjadar godiyar Allah ba a yin ta a cikin me a cikin sallah shi ne suka ce wanda yayi da gangan yana sani tsabar farin ciki ya ji labarin an yi kaza wataƙila yana sallah sai ya ji ana magana an ce kaza kawai sai ya yanke yana cikin sallah kawai sai su yi shi kun sallar ta baci amma banda jahili wanda bai sani ba shi ya ɗauka koyaushe ana yi sai je buga ta wannan an yi masa uzuri da jahilci to wannan wurin yana daga cikin wuraren da ake yi wa wato mutum uzuri da jahilci in ya aikata wani abu bai sani ba kenan akwai abin da idan mutum ya yi shi sallarsa ta lalace inda ilimi ne akwai abin da kuma in bai sani ba ya yi shi sallarsa ba ta ɓace ba ko kuma ya manta ya yi wannan shine abin da Allah ya ba mu lokaci za mu ɗan bi a taƙaice insha Allahu a gurguje to mu koma farko sallar tarawihi ina so ku nutsu ku saurari karatun nan mu yi wa karatun adalci mu masa fahimta mai kyau don shi amfanin ilimi in sabon abu ya zo maka to ka karɓe shi kuma ka yi masa bincike mai kyau da saurari mai kyau malamin nan ya ce wa tarawihu ishiruna raka kullum haka ya faɗa ya ce ita ba sallar tarawihi raka ashirin ce kai kuma sha ɗaya kake ya ce wa tarawihu ishiruna raka a watan ramadan sunna ce mu'akkada mai ƙarfi kuma ita sallar tarawihi tana cikin nafilin da aka shar'anta a yi ta a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar tarawihi da shi da sahabbansa a watan ramadan kuma a cikin jam'i dan haka ba laifi bane in mutanen unguwa ko mutanen gari suka hada sallar jam'i don yin sallar tarawih daga ba manzo Allah ya ki fitowa yayi sallah shi shi kadai a gidansa ya fara fitowa ana yin ta a jam'i sai kawai daga baya ya rinka zama a gida yana yi ya bar sabai su suke ta fitowa suka ce a'a yaya ka daina zuwa sai ce na daina fitowa ne kashiyata an tufrada alaikum ina jin tsoron kar Allah ya farlanta muku sallar tarawihi a me da ita layin azhar la asr magriba isha'i don na san ba za ku iya ina son mu gane fiqihun nan na farko dai tausayin manzon Allah sallallahu alaihi ga wannan al'umma na biyu kuma shi addinin nan al'amura ana yin su a hankali ne ibadan nan da kake gani sai wanda Allah ya hore masa salloli biyar ɗin nan fa ba kowa yake iya yin su ba gaba ɗaya kai yanzu Allah ya hore ma kullum sai kayi biyar wani kuma wallahi bala'in wahala take masa sallah biyar in yayi biyar ai yana murna yana farin ciki ai ina fatan kuna fahimta to annabi saboda tausayin sa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ya daina fitowa sallar tarawihi da ake yin jam'i saboda wai kada mala'ika jibrilu kurin ya zo da aya ya ce to ta zama wajibi yace na san ba za ku iya ba in masu imani irin sahabbai an jiye musu tsoron in an mai da tarawihi ta zama dole ba za su iya yi bayani da kai to addini sauki ne kuma ana nema mutane sauki Allah ya ba mu ikon yi shikenan wannan riwayar Imam Bukhari ya ruwaito da Imam Muslim hadisin da na Aisha Allah ya mata rahama da haka tarawihi ta zama sunna jam'i a tarawihi ya zama sunna saboda manzon Allah ya aikata da shi da sahabbansa a cikin ‘yan adadin kwanakin da ya fito yana yi. Wantafatin alfardiyya farilla kuma ta kauce ba a mai da ita farilla ba, bi ta anhum saboda annabi ya ki fitowa, da ya ci gaba da fitowa wataƙila ya zama farilla. Da haka daga ranar sallar tarawihi a jam'i a masallaci da ake farilla sai ya zama sunna wannan shine dalilin me da sallar tarawihi ta zama sunna daga cikin sunnoni kuma sahabbai sun yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tarawihin nan sahabbai sun yi a zamanin manzo Allah sallallahu sun kasance suna sallah a masallacin annabi auza'an ne auza da yake fitowa sai a samu mutum goma a can sai su da ɗaya liman mutum ashirin can sai su ce malam kai mana sallah mutum uku a can sai su ma su wancan masallaci sai ya cika a ta karatu a ta karatu su kansu sahabbai sun fahimci yin tarawih a cikin jam'i yana da falala shi yasa lokacin da manzon Allah bai fito din nan ba sai su haɗu uku hudu goma sai su can kashi su can kashi su abin da ya ta faruwa kenan kai wani ma shi kadai yake yi yusalli rajul war rajulani har mutum biyu ma an samu sun yi mutum uku ma da sauransu suna yi auza'an mutafarriqina fil masjidi a wannan masallaci na Madina na manzon Allah aka aikata wannan haka abin ya ci gaba da gudana har lokacin Abubakar in dai Ramadan ta yi bayan isha'i sai a yi ta fitowa ka duba ikon Allah mutum goma a can mutum biyar a can ba wanda yi tunanin ya dunkule su su rinka yi a bayan liman guda ɗaya sai sayyidina Umar shi da ya zo ya ce a'a to in dai ya halatta a yi ta jam'in nan annabi ya zo me za a zo goma a can uku anan uku anan yace ku zo ku haɗu da liman yace ina ubayyu yace gani daman kai makarantar qur'ani ne huce kai musu sallah kawai umar ya dora ubayyu to ka tambaya lokacin da umar ya sa ubayyu ya zo ya musu limancin na raka nawa ya musu raka ashirin ko baka ji ba lokacin da Umar ya ce Ubayyu ya zo ya yi musu, raka ashirin suke yi, haka ya zo a riwaya, ai bi ai sallama, ai bi ai sallama, ai bi ai sallama, in an yi hudu a huta, in an yi hudu a huta, in an yi hudu a huta. Sai kuma ya ƙaro shafa'i da wuturi raka ashirin da uku. Wannan shi ne dalilin yin sallar tarawihi raka ashirin da uku. A duk masallacin da kaga suna yi. kun fahimce ni na ce muku ku bi ni sannu ku biyo ni a hankali ina ba da shi dan wake dan wake yawwa baya ɗaya ɗaya ake ci ko sai dai haɗa mamme shi ne zai ci dan wake guda biyu Umar ya ga mutane suna ta yin sallah a wawwatsa haka suna jam'i sai ca to ashe ku ado to Umar yana dalili saboda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin المهديين من بعد من بعد أبدو عليها باللواجس na hore ku da bin sunnata da sunnar halifofin da suka biyo bayana kenan Umar yana da authority din da zai ce ayi wani abu na addini ayi me yasa yace ni mutul bid'atu hadihi madalla da sabon abu irin wannan ma'ana da a lokacin annabi suna yi awon watsa awon watsi shekarun sayyidina Abubakar bi awon watsa awon watsi suke sai yanzu sai ya haɗa su ya ce wannan abu ne mai kyau kuma haka ya zama abu mai kyau yanzu duniya wannan sunnar sayyidina Umar din ake bi saboda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashid malamai suka ce to ai shi ma Umar din ai ya dosano ne ba annabi ya fito an yi jam'in a tare da shi kwana ɗaya kwana biyu kwana kaza ba ba laifi aka yi ba da haka waɗanda suke cewa bid'a ne sallar tarawih kun san akwai waɗanda ita kanta tarawihin ma gaba ɗaya cewa suke bid'a ne kar a yi ta gaba ɗaya hanawa suke. To akwai ƙarancin ilimi da rashin bincike muna fatan Allah gane da mu. Don haka Umar sai ya yi wannan sunna ya hada su akan liman guda ke guda daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu da ya bar duniya shin akwai wani wahayi da zai sauka mai da shi barilla ai an gama da haka abinda annabi yake jin tsoron nan me yasa sahabbai ba a haɗu a liman ɗaya ana yi ba to wani ne zai zo ya limancin bayan annabi yana raye a'a tunda annabi bai fito ba ba wanda ya isa ya haɗe su kuma ya limanci kuma annabi yana raye dan shine babban liman shi me yasa bai fito ba saboda gudun kada a saukar da wahayi ya zama farilla ka duba hikima ta annabta shi ya zauna a gida yayi sahabbai suka yi ta yi amma yana barin duniya kuma umar shi kuma fikihunsa sai shi bari hado saboda dalilin farlanta sallar ai ya kau kar wani ya zo ya ce to dan me yasa annabi bai yi ta ya hada ayi jam'i ba shi sayyidina umar zai zo ya kawo jam'i in banda kai diga ne ba kai baka ganewa ba shi annabi da ya kiya yi ta a jam'i din dan saboda kada ai saukar da wahayi ya zama farilla ne amma umar za a saukar mai wahayi ba ai Allah sa kuna fahimta dan haka sayyidina umar yayi wannan kuma duk sahabbai suna nan ba wanda ya masa musu ba wanda ce ya zaka mana haka Umar ya zaka kawo sabon abu ba wanda ya wannan Umar radiyallahu anhu haka manzo Allah sassan ya bar duniya ya bar su suna cin wannan kuma suka rayu akan wannan sunna da sahabbai suka abin nan haka Umar ya hada su a bayan Ubay ibn Ka'b Allah ya masa rahama ya musalla raka'a 20 tare da shafa'i da wuturi 23 to sai ka rubuta ka aje ga dalilin yin sallar tarawih raka'a 23 da wani masallaci cikin masallatan ahlus sunna limamin masallacin ko hukumar masallacin suka ga su tarawihin su za su rinka yin 23 ne ba su saba wa Allah ba ba laifi suka yi ba daidai suka yi kun fahimce ni yawwa haka sahabbai suka yi kuma wannan abun fa a masallacin annabi an yi raka'a 23 nan tun wancan lokacin har yau haka ake yi ga muhajiruna duka ga ansaru duka samanin malamai akan adadin rakoyin sallar tarawih kawai ina so ku gane wani abu guda daya sallar tarawih babu ba da ya Basi da ya ce kar a yi sama da raka'a sha ɗaya. ko kuma iya sha ɗaya ce ko iya sha uku babu nafsi nafsi don haka ga saɓanin malamai kamar haka daga cikin malamai akwai waɗanda ma suke gani sallar tarawihin nan raka'a talatin da shida za a yi ƙwarai kuwa raka'a talatin da nawa babban kayakin amma sabar imamu malik yanzu haka a wasu masallatai a wasu ƙasashe talatin da shida ake yau ai malar ramadan ta zo ai aikin kenan akwai abin da ya fi sallah za a yi ta bugawa ne kawai raka'a talatin da shida daga cikinsu akwai wanda suka gama kai ko sama da talatin da shidan ma aka ga za a yi a je a yi me yasa annabi bai iyakance ba annabi bai ƙayyade ba ƙofar a buɗe take daga cikinsu akwai wanda yake ganin ko akwai malaman da suke gani raka'a sha uku ne ko raka'a sha ɗaya raka'a sha uku sallama shida sallama bakwai bibbiyu bibbiyu bibbiyu sau shida sha biyu sai kuma wuturi ɗaya akwai wanda suke yin raka'a sha uku goma cif cif sai kuma shafa'i da wuturi guda uku akwai kuma masu yin sha ɗaya goma cif-cif ko in ce takwas hudu a huta hudu a huta sai a zo a kawo uku shafa'i da wutari akwai masu yin wannan ihda ashara ko kuma salata ashara wannan ra'ayi ne na da yawa daga cikin malaman hadisi da kuma da yawa daga cikin musulmi na duniya gaba ɗaya ana yi abu ne wanda yake muntashi a a mazhabar imamu ahmad wannan littafin da muke karanta shi kuma yana da ra'ayin raka'a 23 ne 20 sai kuma guda uku shafa'i da wutri to wai me yasa aka yi wannan sabani malamai suke ce hada mimma yadullu ala annahu laysa fiha haddun mahdud sallar tarawihi ba ta da wani haddi iyakantacce na san akwai abin da yake damunka a zuciyarka zan yi magana a kansa an ji magana na sani ka yi haƙuri ka biyo ni a hankali babu wani haddi iyakantacce malamai suka ce wanda ya ga dama ya raka a sha ɗaya wanda ya ga dama ya raka a sha uku wanda ya ga dama ya talatin da wani wanda ya ga dama ya ashirin da uku in dai sallar tarawih ne ko a masallaci ko jam'i ko a gida Shekul Islam Ibn Taymiyyah sai ya zo ya warware wannan matsalar yace ku kwantar da hankalin waɗannan rakoyi ga baki ɗaya duk wanda yayi hasanun yayi daidai yace yin waɗannan salloli da adadin rakoyin nan ya danganta ga wani irin sallah limamin masallaci yake yi mai tsawo ce mai dadewa a tsaye in mai dadewa a tsaye ne to sai a rage raka'o'in sai a yi kaɗan idan gajejjeru gajejjeru ne shafi biyu shafi uku ake yi ko shafi ɗaya ko yan alamtara da inna haɗa naka ne to sai a yi mai raka'o'i masu yawa saboda ya fi nishaɗi faffafafatiya alamtara kai fa fa'alar mutu ya sabil bil ya gama Allahu akbar ya dago in ka zuba musu talatin ma ba za su gaji ba amma ka ɗauko bakara ka share ta ka ɗauko ala imran aya ɗari biyu ka share ka ce kuma sai ka musu ashirin da uku ko talatin da wani abu a to za mu zo mu yi bayani shi ma insha Allah tabaraka wa ta'ala um, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito kana yuqilu ruku'a was sujud a sallarsa ta dare yana tsawaita ruku'i yana tsawaita sujada yana tsawaita tsayuwa sallallahu alaihi wa sallam yace an ruwaito tabbas annabi raka'a goma sha ɗaya yake yi kaji lalle an ruwaito annabi raka'a sha ɗaya yake yi amma ba cewa yayi ku yi raka'a sha ɗaya kawai ba shi manzon Allah abin da ya zaba wa kansa yana yin raka'a sha ɗaya ko raka'a sha uku. An fahimci wannan? Riwaya ta zo cewa, raka'a biyun annabi sallallahu Alaihi sallama, sallar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama, kun ga an ce ai koyi za a yi koyi ko? To, raka'a biyun da manzan Allah biyunsa kawai da yake yi, a raka'a biyu yana share suratul baqara ya share Ali Imran. ya share suratun nisa'i duka waɗannan surorin idan ka haɗe su ayoyi 600 ne da 62 baraka a biyu yake rabe su bakara gaba ki ɗaya yana fatse zai share ta aya 286 kana da wani sunni wani matashi ɗan Allahu akbar da zai iya binka ya jure wannan akwai a wasu wurare wanda suka shirya masallacinsu daman suka ce wannan za su yi wanda ya shirya ya zo wanda bai shirya ba ya tafi ina haɗe naka da alamtara Allah ta albarka duka ina fata ana fahimta suratu ali imran aya 200 aya 200 suratul nisa'i aya 170 da wajen shida duk annabi yake yin su a raka'a biyu yanzu idan kai multiplying wannan wani lokaci zai baka to ka tsaya ka ce duk wanda ya raka'a ashirin da uku ko da hudu ya saba annabi to kai da kake yin sha ɗaya ko sha uku kai irin na annabin kake adadin kawai ka ɗauka amma baka ɗauki sifar ba أخذت العدد وتركت الصفة da haka ya kamata a gyara a dawo da mai inda za a yi sha ɗayan nan to a buga wannan kai malamai suka ce idan mutum ya ce tarawihinsa zai yi ta a raka'a uku ne bai saba wa Allah ba raka'a uku raka'a farko izu goma raka'a ta biyu izu goma raka'a ta uku izu goma izu talatin haka zai yi yi assalamu alaikum kaga ai bai sha daya ba bai saba Allah ba kuma shi ma ya koyi da annabi saboda kana yutawwilu alqiyama wa yutawwilu as-sujuda wa yutawwilu ruku'a kuma abinda na manta ban gaya muku ba iya dade wanda annabi yayi a tsaye haka yake fa dadewa a ruku'i mu yanzu in kai wannan dadewa wani wallahi karisawa zai kafin a dago ma duk wanda ya je ya shawo kunun zakin sa da koko wallahi ya zuba maka da shi a wuri mutane sun ci sun koshi tumbin su waye zai iya maka minti goma a sujjada ba za su iya ba Daka Ibn Taymiya ya ce, wanda yake so ya yi ƙananan rako'i, to ya tsawaita ruku'i, ya tsawaita sujjada. To bayan wannan fa aka ce, duk wata aya ta rahama, idan annabi ya zo kanta, baya wuce sai ya ɗaga hannu ya ce Allah ka ba mu rahama. A cikin wannan surorin, duk wata aya ta azaba, annabi in ya zo baya wuce ta sai ya tsaya ya roƙa. ka taba jin limamin ka da yazo ya tsaya ayar azaba ya ce Allah ka tsare mu cewa zai malam ya kake tsawaita mana sallah malam ina fatan kuna fahimta ibnu taymiya yake cewa amma in kana nasu la yatahammaluna a wato atul idan mutanen masallaci ba za su iya jure wannan doguwar sallah ba to limami ya sauƙaƙa musu dan annabi ya ce ayyukum amman nasa falyukhaffif fa inna fihim al-kabir wa dhaif wa dhal duk wanda zai yi mutane limanci to ya sauƙaƙa hadisin bukhari da muslim yace a cikin mutanen nan akwai dha'ifi mai rauni akwai mai bukata wani sauri yake yana da ganin likita karfe tara da rabi ko zuwa goma ya lissafa tara da rabi ya gama sallah zuwa goma zai je ya ga likita ya tsaya ya sallar tarawih da haka in kace zaka tsawaita masa ka cutar da shi yace to ku sauƙaƙa sai ku yi rako'i masu yawa ku daddatse liman yace shafi shafi za mu yi kawai kana jawo shafi dai kai ruku'i kana jawo to in mutum yace zai raka'a 20 zai raka'a 30 bai saba ba ibnu taymiya yace ka tsawaita ka gajarta sallu rako'in amma na ka gajarta yawan rako'i ka tsawaita karatu ka gajarta karatu ka ƙara yawan mai yaushe za ku ga masallatan haramin maka da madina kun ga ai ana cika baƙi sun zo da mai yoyon fitsari da mai ciwon suga da mai hawan jini da tsoho da mai zama a kujera da mai sai suka zaɓi bari su yi rako'in nan masu yawa amma da ina shaida muku muna jami'a muna karatu muna kan ra'ayin mu fa sha ɗaya ne kawai haka annabi ya yi idan an zo ana yin goman nan sai mu shiga labirari mu sunna ne a matsalacin nan fa wala duk ɗalibai sai ga an hau labirari ta buɗe littafi in an zo za a shafa'i da wutari sai mu gangaro mu sau ba za mu yi wannan rakoyin ba na fahimta ce amma su kuma gajijeru gajijeru suke yi to illar shine abin da malamai suke cewa waɗanda suke cewa wai duk wanda ya raka ashirin ko kaza wai ɗan bid'a ne ya zo da bid'a ya zo da kaza to yanzu kai tsakaninka da Allah sha ɗayan da kake yi haka aka ce ka yi ta a'a ba haka a ce sannan kuma sahabbai fa sun yi ashirin da ukun nan gashi kun karanta sun yi talatin da kaza sun yi adadi kaza su sun fahimci annabi bai iyakance musu ba kawai annabi ya ya kwadaitar ne a yi sallar ramadan man kama ramadana imanin wa ihtisaba duk wanda ya tsaya Ramadan da imani da neman lada gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mai duk abin da ya gabata da zunubin sa sallar tarawihi tana kankare zunubin mutum gabaki daya manzo Allah ya kwadaita kaga cewa kama Ramadan a cikin hadisin ya ce man kama Ramadan idan ashar raka'a ko ko salis ashar raka'a abin da ya faru shine malam shi manzon Allah ya zabar wa kansa raka'a 11 ko raka'a 13 amma da ya zaɓar wa kansa ga irin yadda yake yin ta. To sai ka ce, kai za ka yi abin da annabi ya zaɓar wa kansa sai ka kwatanta. To sahabbai kuma suna ganin ai sun fi ka sanin mai annabi ya zaɓar wa kansa. Su Umar suka yi haka, su Usmanu suka yi haka, suka za suka yi haka. To sai suke yin wannan, don a nuna maka akwai tausi'a, akwai yalwa. Ina fata ana fahimta. wani ya yi sallah da hula wani kuma bai yi da hula ba shi kenan wanda ya yi da hula sai ya ce wanda bai yi da ba hula ba sallar sa ce ha a to kada mu kuntace fahimtar mu akan abin da malamai suka faɗaɗa fahimta a ciki kada a ce ni ba zan je masallaci kaza ba kaza yanzu kaga wasu mu yanzu duk masallatanmu idan an zo goman ƙarshe daman ba a yin tarawih kawai da an yi isha'i kowa ya kama gabansa lokacin da za a yi tarawihin kuma za a je a kare a bakin titi wajen mai tsire da indomi ai ta yawa ta yawa ce wannan lokacin tarawihin ba a ci moriyarsa ba ba gida aka je aka kwanta aka karanta qur'ani ba sai tahajjud din yazo a gurguje shi ma ana Allah Allah ai a gama daga in wasu suka ce za mu yi tarawih kuma za mu yi tahajjudi ba saba ba sun yi goma da safe ai da da da da da isha'i suka ƙara wata goman kuma da me da karfe uku sai su shafa'i da wutar sun yi nawa 23 haka ake a makka haka ake a madina ba wai so nake in ce maka dan ana yi a makka da madina ya zama dalili a'a yana da asali yana kuma da tushe kuma da dalili a kansa dan haka al'amuru wasa al'amari yana da fadi kwarai da gaske ba kuntatacce bane da haka tarawihi ba ta da kayyadaddan adadi da aka ce dole amma an tambayi na na Aisha nawa annabi yake yi tace sha ɗaya ko sha uku tabbas tace amma fa fala tasal an husnihinna wa tulihinna ita ma a hadisin sai da ce kar fa ka tambayi tsawon su kar ka tambayi kyawun su in kana so ka gwada wata rana kawai dauki qur'anin ka ko baka haddace ba kawai rike qur'ani ka ce bari in gwada dan raka'a biyu zan yi izo goma ko raka'a dai izo goma ka rike qur'ani kai kana duba kaga yadda kafarka za ta yi in ka saba ba wata damuwa bane akwai daɗi sosai kuma Allah yana sa albarka kaga ka zuba 30 din nan a dare daya kwarai kuwa shi yin karatu mai yawa da daddare a cikin sallah yana da alakar goge wadda kai wajen karanta qur'ani ma'ana wanda isaba yana yawan muraji'ar qur'ani ko da bai haddace ba yana yawan karanta to da ya bude da wuri zai gama karanta shafi kai da baka saba ba za ka zaka dade ba gama ba to idan mutum ya tashi zai sallar daren sa dama ya saba kullun yana tilawa Qur'ani da haka da ya tashi nan da nan za ga yayi izu kaza a yan mintuna yayi izu kaza a yan mintuna izu kaza to zaka iya da haka al'amarin yana da sauki kwarai kwarai da gaske a babu kuntatawa a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah sahabbai sun yi sallah don haka duk wanda Allah ya bashi dama zai iya yin sama da yadda ake so a sama da yadda ake yi sha ɗaya ko sha uku kuma bi laifi ko bai saba ba ya ce ana yin sa ne a cikin jam'i ma'al wuturi tare da wuturi ita sallar tarawihi ana yin ba kuma lokacin da yanzu idan aka hada in dalili yasa a watan Ramadana an yi ruwa sai aka hada sallan magariba da isha'i ya zamu yi da tarawih eh la'i to ina masu cewa kana idar da sallah dai ka fita ka bar masallacin to ya halatta tunda dalili ne ya baka uzuri ne ya baka ka jawo isha'i ka yi ta a lokacin magariba to wannan lokacin a shari'a a wajen Allah lokacin isha'i ne to tunda ku aka ce ba'dal isha'i ba kai isha ba to ya halatta kai tarawihin ka da haka sai mu hada sallar mu magariba da isha'i liman ya dora kai mu ci gaba da tarawihin kan wani ya ce in fa muka bari isha'i ta zo sai mun sake sallar isha'i a'a ai mun yi isha'i ko karatu wata kila wani uzuri ba ana ruwan sama ba eh ana ruwan sama ko tsoro ko duhu sai wani dalili sai ya sa ɗaya daga cikin dalilai na shari'a ya sa muka haɗa sallar jam'i sai muka tsaya muka ci gaba da karatu ko darasi shikenan mun gama sallar mu ba za a ce in mun dawo isha'i duk da wasu sun faɗa fa ko sun ci za a yi haka ɗin ba za a ce in mun dawo isha'i dole sai mun maimaita isha'i ba ha ai da dalili muka haɗa wancan sallar muka jawo isha'in muka yi ta a magariba babu dalili akwai dalili to akwai dalilin da yace kuma kan na zauna to shikenan wanda yake kwana a masallaci fa ya zai shi kuma mai gadi ne ko dalibai ne suna kwana a masallaci sai aka hada jam'i to su a masallacin suke kwana idan isha'i ta ta zube kenan ba ta zube ba ina fata ana fahimta kuna ganewa ko to wannan shine fiqhu fahimta addini fahimta a gane mai shari'a ta ce mai malamai suka ce da haka shine ma'anar cewa ba'da al-isha'i za a yi ta bayan isha'i wa yutiru mutahajjidu ba'dahu mai tahajjudi